الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أمري واحدث عقدة من لساني يفقه قولي a wannan dare hudu a wannan dare yau ranar juma'a ranar asabar hudu ga watan sha biyu amin bin shaitan rabu bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي a wannan dare hudu a wannan dare yau ranar juma'a ranar asabar hudu ga watan sha biyu dubu biyu da kuɗi miladiya wanda ya ke daidai da ashirin da biyu ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar inda muka zo Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu munasaba na bikin malam Musa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai saka wa waɗanda suke wannan gayyata da alkhairi da kuma wannan aure da aka yi Allah ya sanya alkhairi a ciki ya samar da zuriya waɗanda za su yi addinin musulunci aiki hidima a wannan munasaba za mu yi tsokaci a kan halayya da ake ciki a yanzu a ko'ina a faɗin duniya sannan kuma a ƙarshe za mu zo mu bayani girmama saba a kan abin da ya haɗa mu a nan wato hukukun zaujiya kowanne daga cikin waɗannan abubuwa abu ne wanda za mu amfani da wannan lokaci a ciki da farko kamar da muka bayyana halin da musulmai suke ciki a yanzu a ko'ina a duniya hali ne wanda kowa ya san halin da ake ciki sannan kuma idan aka duba duk halin nan da ake ciki a yanzu za mu ga mu musulmai mu muka janyo wa kawukanmu waɗannan matsaloli da suke damun mu a ko'ina a duniya saboda Allah subhanahu ta'ala a ayoyi da dama suna ishara da haka wata aya Allah subhanahu ta'ala yana cewa a'udhu billahi min shaitanir rajim inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu ta'ala ya ce Allah baya canjawa mutane halin da suke ciki daga alkhairi ya kai su sharri daga kuma ya daga wadata ya kai su talauci daga zaman lafiya ya kai su rashin zaman lafiya sai da sakamakon abin da suka aikata da kansu a wata aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk wata musiba da bala'i da ta faɗo wa al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sakamakon abin da hannayensu ne su al'umman suka aikata ba abin da zai same ku ta musiba sai daga abin da hannayenku ne suka aikata wannan ma'ana muna da shi a ayoyi da dama a cikin ƙur'ani waɗanda suke nuna cewa a lokacin da al'umma suka canzu to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya canza su al'umma din kamar yadda yake magana da yahudawa inda yake cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أتم أذنا الله سبحانه وتعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن كنت كيف دا كنت زار حالا ينكو كنت قوم الله دن كنكو إذا كما kuka munana wa kawo kanku kuka safi Allah kuka yada barna da fasadi a bayan kasa da shi ma dan kanku ne a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala a ci gaban wannan yake cewa wa in kuntum udna idan kuka dawo mu ko za mu dawo ma'ana idan kuna cikin aikata in kuka kuna cikin aikata abu mara kyau idan kuka tuba kuka dawo zuwa abu mai kyau to Allah zai canza muku halin da kuke ciki in kuma kuna cikin cikin jin daɗi saboda biyayyanku ga Allah a lokacin da kuka koma saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce to zai dawo muku da fitina da kuma musiba a wata aya daban Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu لفتحنا عليكم بركات من السماء من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mutanen garuruwa gaba su za su yi imani su tsoraci Allah amanu wa taqaw yake la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ard za mu bulla musu hanyoyin albarkatu a sama da ƙasa ko ta ina albarka zai dinga zuwa ko ta ina alkhairi zai dinga zuwa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce walakin kazzabu amma su mutane ko ahlul qura sun karyata ayoyin Allah ba sa bin umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ba sa hannuwa da daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane su fa akhadnahum sai muka rike su bima kanu yaksubu daidai da abin da suke aikatawa maimakon sanyin nan da fasadi din nan da suke aikatawa a bayan kasa Allah sai ya turo da sharrin da fasadin da talauci da kunshi a wanda aya yake magana da ahalin kitab yake cewa ولو ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الله سبحانه وتعالى يقول da ahalin kitab ba su ahalin kitab su shirri ba wannan mun kawo ayar ne da yake magana da su wanda kuma ayar yana magana da kowa wanda ya aikata irin halin su yake da ahalin kitab sun yi imani sun tsoraki Allah Allah zai kankare musu zunubai zai yaƙe musu dukkan abubuwan da suka aikata kuma zai shigar da su cikin aljanna yake walau annahum aqamu tawrata wal injila da sun tsaye da abin da ke cikin taura da injila duk abin da yake ciki na umarni sun aikata duk abin da yake ciki na hani sun nisanta Allah subhanahu ta'ala yace la akalu min fawqihim da sun samu arzikin da za su ci su sa ta saman su wa min tahti arjulihim sun samu abin da za su ci su sa arzuka arzuka arzikin da za su fita ta karkashin su ma'ana ko ina ko ina Allah subhanahu ta'ala zai buɗe hanyar ci da sha zai buɗe hanyar arziki zai yalwata kuma zai buɗa to idan muka duba waɗannan ayoyi da muka fassara irin halin da muke ciki a yanzu za mu ga cewa magidanci abin da zai ci ya sha ya sa wa bakinsa ya ci karfinsa an gane wanda kake ganin cewa ya ya ci da sha ya ci karfinsa za ka yi mamaki inda za ka je ka yi kwana ɗaya biyu a gidansa talauci da danniya da fasadi a bayan ƙasa ya yaɗu wanda wannan za mu duba za mu san cewa sakamakon abin da muke aikatawa ne da mun bai da ƙur'ani mun bi duk umarnin da ƙur'ani ya bamu mun nisanci dukkan abin da ƙur'ani ya hana mu da za mu ji hadisan manzo duk umarnin da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu za mu yi duk kuma halin da hadisan manzo suka hane mu za mu nisanta to za mu kasance da albarkatu ta sama da kuma ta ƙasa ko ta ina bayan da za a yi ke noma Allah bai yalwata amfanin abin da ka noma ba kasuwanci Allah zai sa albarka a ciki noma ya sa albarka a ciki neman ilimi ya sa albarka a ciki kuma Allah ya dawo mana da mahukunta waɗanda suke masu adalci ya kaudar mana da waɗannan azzalumai waɗanda suke cutar al'umma amma a lokacin da ba mu kai da qur'ani ba ba mu kai da umarnin qur'ani ba ba mu kai da hadisan manzo ba da kuma umarnin sa sai muka shiga cikin wannan hali da muke ciki a yanzu domin idan muka duba wannan zamani kowa zulubban kansa sun dabaibaye shi sun hana shi saka idan ya ce zai kuma dama zuwa ga Allah saboda yawan zunuban da yake aikatawa da wanne daga cikin zunubansa kuma zai tuba saboda yawan zunuban da kowa shi a cikin kansa yake aikatawa in kuma ya ce zai tuba da dukkan zunubansa to wasu zunuban ya sabar wa jikinsa zunuban sun ratse masa jiki sun zauna cikin zuciyarsa ba zai iya rabuwa da su ba in ya ce da baki ne zai tuba gare su idan kuma ya ce guda ne daga cikin zai tuba wanne daga cikin zunubansa zai tuba a kai a halin da ake ciki yanzu halin da yanzu ya kasance zinace-zinace ko kuma zina shi ne ya zama wa mutane abin ado abin alfahari wanda za a fito a sarraha shi a fito da shi fili a cikin al'umma za ka zo ka samu marasa zina maza da mata su ne kaɗan wanda galibin al'umma za ka zo ka same suna cikin wannan fitina wanda wannan yana cikin manya-manyan alkaba'ira yana ɗaya daga cikin abubuwan da idan ya yaɗu a cikin al'umma kamar yadda ya zo a cikin hadisi to da cututtuka da talauci da cikincini da kace-kace da masihu za su zo su yaɗu cikin al'umma da nassin hadisai da dama da suke bayani akan haka wannan abu ya kasance abu ne ya daɗe samari ba su tsira ba daga ciki manya-manyan mutane ba su tsira ba maza ba su tsira ba mata ba su tsira ba kuma kullum su mutane ko su musulmai suna jan hankalinsu da aikata wasu abubuwan da yake jan su zuwa da jina domin Allah subhanahu wa ta'ala don nuni wannan aiki cewa yayi wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ba wala wala tazlu ba bai ce wala tazlu ba kada ku zina wala taqrabu zina to hanyoyin kusantan zina a wannan lokaci da ake ciki hanyoyi nawa ne za ka zo ka ga in a layi kake tafiya za ka ga yan mata rigunan da suke sakawa suke yawo da shi kallon su da waɗannan riguna kusan tunzina ne saboda kana kallon su da waɗannan tufafi za ka dinga sha'awar su sha'awa yake taruwa cikin zuciyarka wanda har ya kai ga me zai hana ni in gwada wannan abu ya kai ga wannan halin yayin da in ka je dakuna na samari za ka zo ka ga kotuna ne da yan mata wanda suke tsaitsaye ko a zazzaune tsirara a fili za ka gani a lokacin da ka kunna bidiyo za ka ga abin da ake kalla duk abubuwa ne wanda suke kusantar da mutane zuwa ga gina a lokacin da ka bude inji ko kofiyaye ko kowanne tasha za ka zo ka duba in mata ake nunawa tsiraici wanda suke karrabo da masu kallon zuwa ga gina ba inda za ka je kwace za ka yi karo da wani abin da zai karrabo da kai zuwa ga zina wannan ya kai da yaduwar zina din a cikin al'umma ba zina kadai ba wani ya zama to abu ne wanda yake ya tace a cikin al'umma yaya za a yi wannan al'umma kuma su kasance cikin yalwa cikin arziki cikin kwanciyar hankali a irin wannan sako da ya yadu a cikin manzo guda aka saukar domin musamman ya yi hani zuwa ga wannan aikin mummuna saboda munin wannan manzo guda annabin Allah aka aiko musamman domin ya hana wannan aiki a ƙarshe waɗanda suka ainihin Allah ya aiko musu manzo domin ya wannan manzo ya hane su wannan aiki mummuna ya kai da aka kike aka kike garin su gaba daya Allah ya aiko mala'ika ya daga ya kugo garin ta kasa ya ya daga garin sama kuma aka kike su gaba daya aka halaka da su saboda munin wannan aiki ba dan mu wannan al'umma al'umma manzo sallallahu alaihi wa sallama an manzo ya mana roƙo ya ce kada a halaka mu da zunuban mu ba da irin halakarwa da aka yi wa kaumu nu irin sa ne za a zo a yi wa wannan al'umma saboda luwaɗi yadda ya yaɗu cikin al'umma saboda muninsa abin da aka aiko mun zo musamman domin ya hana saboda munin sa mu yanzu abu ne wanda ya zama tun ya haɗa cikin al'umma bayan shi zinadin kansa da muka yi magana a kai idan muka koma za mu ga cikin wannan al'umma ba muna magana Nijeriya ba ne ko Cameroon ko Togo ko ko Russia ko kuma Afirka ko umuman halayya ne na musulman duniya umuman akwai ina ko mu ci a galibin musulman duniya za mu zo mu samu bayan zina da su kuma luwaɗi wanda suke janyo jini cikin al'umma za mu zo mu ga cewa akwai kariya a cikin wannan al'umma kuma kariya a biyu wanda yake da munin gaske saboda munin sa Allah subhanahu wa ta'ala saboda munin sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala'anatullahi al-kadhibi ya la'anci makaryata Zuwan da kuma aka la'ance shi, la'anta yana nuna nisantar da wanda aka la'anta ne daga rahawa, da kura shi cikin wuta shi ne ma'anar la'anta. Yanzu ƙarya ana ma ado da shi cikin wannan al'umma. Ƙarya da shi ne ake cin abinci. Don kasuwanci bai tsira da ƙarya ba, siyasa harkokin mulki bai tsira da ƙarya ba. zamantakewa na yau da gobe shi da baki ɗaya ana gudanar da shi ne ta hanyar karya ta yadda za a yi ka zo ka samu wasu mutane a zaune kowanne irin nau'i suke yi na mu'amala ba ce sun shigo da karya cikin mu'amala su wannan munin karya manzo sallallahu alaihi wasallama yake buwan da yake da yake masa da shi yana da wata hasla ko wani bangare na munafurci ya fara shiga hajjin munafurci sauran da ya shige cikin munafurci da baki daya ya kasance a cikin munafukai kuma sakamakon munafiki kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana ne yake cewa innal munafiqina fi darasil asfali minan nar a yau ɗan kasuwa za ka zo ka same shi cinikayyan da ya koyi tun daga lokacin da ya buɗe shagonsa har ya rufe za ka zo ka samu da shariya yake samun riba. Ko sai ya rantse a kan abin da ya kokariya ne ya rantse a kaza ya siya kuma ba haka ya siya ba zai gudanar da harkokin kasuwanci da baki ya cikin ƙarya ballantanan kuwa a zaɓen siyasa wanda kun cin su da son su ya ya kasance ƙarya ne suka samu kanmu a cikin wannan hali da ake ciki da za ka samu wasu mutane da suke zaune ba ba ce za ka zo ka samu abin da suke tattaunawa a kai da baki ɗayan da suna tattaunawa ne a kan gariya idan kuka koma ɓangaren 'yan siyasa kowa ya riga ya san suna ci ne da sha kuma da karya ba su da wani abin da suke ci suke sha da su ko kuma karya za mu zo yi wa mutane alkawari za mu muku kaza za mu muku kaza wanda kuma da zaran sun samu biyan bukatun su za su koma gefe sun yi ƙarya kuma sun zo sun saba alkawari abu ne wanda yake ya dace kuma wannan abu yana da muni muni da ke har manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa mutum da zai daina yin ƙarya ba yana ci gaba da yin ƙarya har a je a rubuta shi ce a rubuta cewa shi wannan makaryaci idan aka rubuta cewa shi matsayyaci ne to shi kenan an rubuta shi an daura shi akan hanya na wuta wanda har kuma zuwa ya je gida wannan abu ne wanda yake ya dace a cikin maganar da za ka yi da abokinka za ka yi masa ƙarya a cikin cinikayyarka za ka yi ƙarya a cikin harkokinka na yau da gobe za ka yi ƙarya har 'ya'yanka ma yaranka za ka yi musu ƙarya kana gadar musu da wannan ɗabi'a mara kyau dan a lokacin da kai wa ɗanka ƙarya ya ce zan ciwo ma kaza in na je kasuwa na dawo ni ka dawo ya gaba ka ciwo ba ka yi masa ƙarya zai ɗauki wannan abu ne wanda yake da sauƙin gaske saboda haka shi ma zai ya zama masa ɗabi'a tunda ya zama aikinsa ma yana aikatawa yana ɗaya daga cikin fitintunu da Allah ya jefa wa wannan al'umma babu wani majalisa da za a je a zauna ba ce za a zo a zauna a ci naman mutane a zauna babu wani hira ba ce a zagi wannan a kusa wannan wannan yana wucewa a yi maganarsa in aka ga ba wanda zai wuce wanda za a yi magana a kansa a tuno wani a shigo da shi a yi dinga yin maganarsa ana cin namansa wanda kuma wannan yana daga cikin kaba'irorin ma masu munin gaske saboda munin ta Allah subhanahu ta'ala yayi misali da shi cewa cin nama ne na dan uwanka wanka ne ko kaninka kana gani a kake shi a yanko wani bangaren namun ka a zo a baka shi za ka ci ba za ka ci ba to munin jiba da Allah subhanahu ta'ala ya ga ba hanyar da za a iya kwatanta mana buga burinsa sai ya kwatanta mana shi da naman dan uwa dan uwanka ko wanka ko kaninka ka ga dai a kashe shi ma ba za ka bukata a kashe ma a ɗan uwa sanya kowa ba za ka bukata ba a kashe shi bayan an kashe shi kuma a yanko naman ka sanye a ba ka a ce ka shi za ka shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta mana jiba saboda muninsa yace a yusufu a hadisin an ya akula lahama akhihi maitan yace fa karin kuma to yace haka ne ji da wuri na dama ba ka ba za ka sha'awar a yanka ɗan uwanka a gudunar wani nama a jikin ka dan ya tafi ba to dan da kake zagin mutane kake yi da mutane to daidai da ka ci naman ɗan uwanka ne saboda moninka abu ne wanda yake ya dan dai ake ado da shi shekar ne ka samu ka samu kaɗan daga ciki a cikin musulmai waɗanda Allah ya tsiratar da su daga wannan fitina. Kaba'ira ne daga cikin kaba'irori manya-manya wanda kuma ya yadu a cikin al'umma. Kuma wai al'umma kullum suke kuka irin fitinan da suke ciki, irin talaucin da suke ciki, irin zaluncin da waɗannan azzalumai suke mutu. Wannan ɓangare ke na abin da ya shafi jiba. wanda da wuya ka samu waɗanda suka tsira ga kuma molinsa ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa idan muka koma kuma za mu ga a wannan al'umma ɗin za mu ga cin amana ya yaɗu cikin wannan al'umma mutum ne zai zo lafin lafiya salon salon ya lallame ka ya rinke maka ya ce yana bukatar ka bashi bashi wallahi tallahi in na dauki salari ko in na karɓo kuɗi na zan baka da zaran ka bashi wannan kuɗin to ana biyan salari ba za ka bar shi ba ya ci amana sai ya kashe kuɗin ma wata ƙila za ku haɗu ayi kaza kaza ne kaza da kaza da kaza an mai da wannan abu ne wanda yake mai sauƙin gaske mai sauƙin gaske ya zama to abu ne cin amana wasu kuma ake iya ba su dukiya na marayu yara ƙanana wanda Allah kar ya hana kada a ba su dukiyar su suna ƙanana a rike musu dukiya a kiyaye su lokacin da suka girma a danza musu dukiya dukiyar marayu cin ta a wannan al'umma ko a wannan zamani ya zama tsohon abu ne mai sauƙin gaske a ci amanan wanda ya rasu kuma a zo a ci amanan waɗannan marayu su ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi budunihim nara wanda suke cin dukiyar marayu a zalunce saboda zalunci don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar sun ci wuta ne a cikin shi inna ma ya'kuluna fi budunihim nara wuta da kansa suke ci a cikin shi amma wannan abu ne wanda yake mai sauƙin da su sun wannan al'ummar sun gaba kuma su al'ummar su da a hakan Allah ya mutu ruwan sama yanda suke so a yi ruwan sama a sassu a hakan ba suke so Allah ya koyar musu hanyoyin alkhairi suke so su samu amfanin gona suke so su zauna lafiya suke so su je Kano su dawo ba tare da barayi sun fito su ba a duk waɗannan halaye da suke aikatawa kuma sai su su zauna lafiya su ji daɗi yaya za a yi ku ji daɗi ba ku bi Allah da manzonsa ba yaya za a yi ku ji daɗi kullum kuna cikin aikata alkabaira wani irin jin daɗi kuka so a nuna muku إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم cin cin dukiyar marayu yana cikin cin amana da kuma banda ma wanda zai ci amana a kan kuma wata kaba'iran da da waɗanda za su je su nemi matan abokan su su nemi matan makokan su irin waɗannan abubuwa kaba'ira kan kaba'ira da duk ya yaɗu cikin wannan al'umma kuma a hakan al'umma suke so kullum su ji daɗi saba alkawari kuwa ka faɗa duniyar da ta ga dama ya zama ko abu ne wanda yake sananne rubutacce wanda yake an ma saba da shi ya zama ko kamar halal a wajen mutane mutum zai ɗauki alkawari amma za ka ga cika shi din ba ba zai cika shi ba saboda yana ganin cewa ko ai ba wani abu na haka aka saba har ma aka shahara da wani abu da ake ado da shi African time mun sa lokaci amma lokacin mu African time ana faɗan sa a sauƙaƙe وتعصبونه هينا وهو عند الله عزيز abu ne mai sauki kuna furta shi a harshe amma abu ne babba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta ba alƙawari yana cikin kaba'ira sannan har ku dinga ku ba shi wani take African time take a bai take na yabo ana ado da su mu ai lokacin mu African time ne ba wani abu sai a yi hakuri shi kana magana ya wuce babu ne wanda magana bai wuce ba da duk lokacin da kai alkawari da ka cika ba wannan alkawari Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka alkawari ne na tsakaninka da ubangijinka ko alkawari ne na tsakaninka da bayan Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Allah subhanahu wataala yake yaban annabi Isma'il alaihi salam يقول واذكر في الكتاب اسماعيل يقول انه كان صادق الوعد انه كان صادق الوعد ان يمك القول زي شكاكي اجيدي wannan amma yanzu waɗannan abubuwa maimakon a same su ma a jikin musulmai za ka zo a jin kunya arne shi yake da alkawari arne shi yake da amana ba musulmi ba abin da ya kamata a ce musulmi shi aka san shi da shi amma kuma yanzu ya koma hannun arna don saboda rashin amanan mu rashin gaskiyar mu abin kunya abin mamaki yanzu kankarar mox na abuja wanda duk Nigeria shi ne kusan babban masallaci da musulmi za su ji cewa ba su da masallaci tana da shi har ne aka zuwa ta ba maka dankawa kudaden wannan masallaci ne har ne a hannun har ne yanzu wannan masallaci ne in ba ka sani ba ka zo ka yi mutaba ka tambaya ka shi saboda mu mun lalace ba mu da amana ba mu da alkawari har ne mai zuwa coci mushriki mai cewa mai cewa Allah uku ne aka dai masallaci aka danka masa wai ya yi musulmai gaskiya mai yiwuwa saboda kasancewa shi shugaban kasa ne a ina aka ga wannan shi sabilillah shi ina za mu sa kan mu na musulmi haka muke so kuma mu ci nasara a kan abokan gaban mu a haka muke so Allah ya saukar mana da albarka a haka muke so mu ga bayan Bush ko Tony Blair a haka eh abin kunya kuma abin mamaki su musulmi yanzu duk waɗannan kaba'ira ɗin nan da yake aikatawa gabaki ɗayan su ma bai zane shi ba ma duk bai dame su ba sai ya ci amana giba luwaɗi zina duk waɗannan abubuwan su duk ko shi bai dame su ba don idan ya aikata kowanne irin nau'i na kaba'ira a kan kawai ya samu abin da zai ci ya sha kawai a kan wannan zai ya aikata komai ko mutum zai iya kushewa kuma mana yana kan hanya ya zama to munafiki wanda ya hada su da baki ɗaya kuwa shi ne munafiki wanda yake khalis cikakken munafiki wanda Allah ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar to shi ne wannan to musulmin da za ka zo ka samu bai hada waɗannan abubuwa guda uku nan ba a cikin musulman yanzu shi ne kan wanda za ka zo ka samu bai hada waɗannan abubuwa guda uku ba a ce daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ɗaya ne ko biyu daga cikin kawai yake yi shi ne kaɗan a cikin musulmai za ka zo ka samu kowane musulmi maƙarfafi ne kowane musulmi mafi amana ne kowane musulmi mai saba alƙawari ne in kai maganar zina ko liwali shi ma majalisar musulmi a irin halin da suka ci kenan saboda abubuwan da suka karrabo da mutane zuwa ga zina zuwa ga luwadi suna nan burjin cikin al'umma su kuma al'umman sun kasa fita a ciki sun kasa nisantar da kansu daga waɗannan abubuwa Baka zo ka kama mu musulmai a yanzu maimakon mu dinga tunani me yake samun mu ne mu dinga tunani me yake samun ɗan uwanmu ne musulmi ba ma tunanin wannan amma abin da muke tunawa kullum muna cikin wasanni wasanni na banza wanda mun san waɗannan wasanni wato waɗannan wasanni ba za su ce da mu gaba ba waɗannan wasanni da muke yi suna nuna cewa ba mu ba ma jin daɗin abin da yake kaji ɗan uwanmu musulmi don a lokacin da kake cikin stadium ana yin bol kana kallon bol a lokacin ana kashe musulmi a indonesia ana kashe su a filibin ana kashe su a palestine ana kashe su a iraki afghanistan chechenia ko kuma kana kuna nan a tare dubbunne kuna kallon bol cikin stadium ko kuma cikin gidan bidiyo wannan yana nuna cewa ba ka damu da abin da yake samu a kan musulmi ba da ka damu maimakon ka zo ka yi ku tarun nan ku da yawa ku taru gidan cikin bidiyo kuna kuna kallon bol ko ku taru a majalisocin ku kuna yin karta maimakon wannan taron da kuka yi karta kowannen ku ya karanta fatiha kafa ɗaya ya ce Allah ya taimaki ɗan uwan nan namu da ake kashewa Allah ya taimaki halin da su waɗannan musulmi ɗan uwan suke ciki me kuke samu me kuke gani kuka yi wani gidan bidiyo za ka zo ka samu samari dubu a ciki suna kallon wani wasa duk za ka samu to a kaddara kowanne kowanne baya cikin wannan gidan bidiyo shi dai sun faru aka ce kowa ya karanta fatiha kafa da daya ga yan ceceniya ko yan da raki ko afirka fatiha nawa muka samu dubu muka samu kowa kuma kafa da kai mu kafa da dai mu cikin yiki zai kowa zai karanta zai karanta shi to me yasa za mu je mu shagalta ana kan mu san yadda musulmai ga irin halin da suke ciki har ne muna da kwanciyar hankalin da za mu je mu taru a gidan bidiyo mu kalli don wanda kuma wannan bankin su yahudu da nasara suke kuku makonan jiniyoyi domin su shagaltar da mu kar mu yi abin da zai amfani mu kar mu san abin da ake wani ɗan musulmi a duniya za mu je mu taru muna yin ka da kanmu wanda ko kuma mu taru muna kallo kowanne numfashi kowanne sakar ɗin da zai wuce muna yin gwajin ne ko kuma muna cikin kallon sa ne sakar ɗin da ya wuce mana ba zai ƙara dawo mana ba kowanne sakar ɗaya da ya wuce mana ba zai ƙara dawo mana ba zai ƙara dawo ya tafi ba ke sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala kar ku manta ayoyin da yake magana akan cewa sai ya tambayi kafafuwa sai ya tambayi hannaye sai ya tambayi gabbai da baki daya akan ina suka je ina suka kama ne suka yi kaza a lokacin da kuma Allah ya tambayi gabbai ka ba sai kanka ba dan kai dama makarici ne in Allah ya tambaye ka sai ya za ka maka da ce ka yi bishi ɗari bisa ɗari saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tambaye ka ba zai tambayi ainihin gabban ka ne yake cewa yau mace shahadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum wa aydihim bima kanu ya'malun ranar da harsunan su za su ke da kansu harsunan harshen da ke ƙarya harshen da ka saba alƙawari da shi harshen da ka ci amana da shi harshen Allah zai tambaya ba kai ba za ruwansa da shi me ya faɗa harshen ya faɗa da kansa kuma kafafuwanka da ka kasa ka je otel otel da shi ko kafafuwan da ka kasa ka je gidajen wasanni da shi kafafuwan Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaya hannayenka da kai ayyukan alfahasha da su hannayen Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaya ba ruwanka da kai saboda kai matsalaci ne duk abin da kuma muka aikata wallahi tallahi Allah subhanahu ta'ala zai tambaye mu mun rayuwa ina rayuwa ta dabbobi rayuwa ta dabbobi dan rayuwa ne na dabbobi shi ya fiye ta kawai ya fiye ta ba ya tunanin za a masa hisabi a lahira ba ya tunanin zai mutu ba ya tunanin komai shi ne ya fiye ta kawai shi ne irin rayuwar da muke kuma yanzu to a lokacin da dan Allah dan annabi a lokacin da a majalisoshin mu muka zauna muka wuni muna karka muka wuni muka kai muna karka tun daga safi zuwa azhar amma kaddara muna tashi muna yin sallah to lokutan da muke wannan karka din a me waɗannan lokuta suka fice mana dukkan nawa minti nawa awa nawa suka fice mana shin muna tsammanin waɗannan ayoyi da lokuta Allah ba zai tambaye mu ba a kai Allah ba zai tambaye mu ba duk lokutan da suka shuɗe maka a rayuwarka sai Allah ya tambaye ka a wannan lokacin ne ka aikata a wannan mintin ne ka aikata a wannan sakan a wannan sakan din ne ka aikata amma mu ba za a zo a same mu a wajen aikin alkhairi ba amma mu ne da ba mu san ciwon kanmu ba ba mu san abin da ake wa ɗan ɗan musulmai a duniya ba har muna da kwanciyar hankalin da za mu faru sama da dubu a gidan bidiyo muna kallon bol bol ɗin da yahudu da nasara su da kuke biliyoyin kuɗi don su kauda mana da hankali kar mu yi abin da zai amfane mu su ji su gaba mu kuma mu koma baya don kar mu san halin da musulmai ɗan ɗan mu suke ciki a kasashen da suke yakan su in ga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa man lam yahtam bi amri muslimin fa laysa minhum ya ji ya tabbata a gare mu duk wanda bai himmanci bai damu da abin da yake samun ɗaiɗaya da musulmi ba a duniya manzo yake a gaya muku baya cikin musulman shi to yaya za a ce ka damu da ɗan uwanka musulmi a lokacin da ake zuba musu ba ma ana kashe wuta kuma tana da wuta na kusa dan in ka damu da kaka dan ka damu in ka damu da su ko da ba ibada za ka yi ba ko da ba addu'a za ka yi ba ba za ka iya zama ba za ka iya zama kai wannan kalkan ba ba za ka iya zama kana kallon matsin da makiyanka suka shirya don su kauda maka da hankali da abin da suke ba sai sai ka musulmi ba da ba ka sami zaman kallon waɗannan abubuwa ba ko yin sa banda kuma masihu da cikin da suke cikin waɗannan abubuwa da muka shagalantar da kanmu a kan akan aikin banza sawa'in kansa ne ko kallon gwajin ne ko yin sa ko kallon tunatunai da za mu je mu taru a gidajen duniya gidan su nuna muke yi ko ma wani abu ne akwai fasadi mafasi da dama da suka rasabu a kan waɗannan abubuwa mun yi tuba da shi za mu duba ko ba komai waɗannan abubuwa za su sabar mata za su haɗa alaƙa tsakaninka da waɗanda ba musulmi ba kamar yadda yanzu haka ya kasance don yanzu samari shahararrun yan gwamnatin duniya ba wanda bai sani ba ba wanda bai san sunan su ba ba wanda bai san kasashen su ba wasu ma ba waɗanda ba su san irin kuɗin da ake biyan su a cikin da suke da wasa ba in shaidan haya aka ɗauke su ba wanda ba a san nawa ake biyan sa ba shi kan waɗannan abubuwa sun hada alaka tsakanin su da arnawa wanda Allah subhanahu wataala yake ba alaka tsakanin mu da su na soyayya ko na kauna ko wani hulɗa babu su ko irin hulɗa da Allah subhanahu wataala ya sharta ya sharta mana a cikin Qur'ani da sharuɗa amma yanzu mun hada alaka tsakanin mu da su alaka kuma ta ta ta haɗu ta haɗu don wani in aka ci wani tudu aka aka ci wasu jan a daren ba zai da shi ba zai kwana yana jin haushi ko ya ci su abinci kuma waɗannan mutane da aka ci kudin nan aka ci kudin nan arna ne saboda kaunar su da taya su bakin ciki ba zai ci abinci ba kuma ba zai kwana ba sannan kuma zai ce shi akwai imani a cikin zuciyarsa kuma zai da'awar yana da imani a cikin zuciyarsa bayan Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna min hada Allah wa rasulahu yace ba za ka samu wanda yayi imani da Allah kuma yayi imani da ranar karshe kuma yana son wani arne wanda ya kauce wa dokokin Allah ba za ka samu ba in ma son arnan ka in ma kuma imani ka in biyu kawai biyun gaba ɗaya a zuciya ɗaya ba ta haɗuwa. Allah ya ce ko da ma arnin mahaifinsa ne ko ɗansa ne ko ɗan uwansa ne ko wani danginsa ne. Amma za ku zo ku samu wasu arnawa dan bakin cikin abin da ya same su za ku kwana da ku bacci ba ko kuma ka kasa cin abinci. Akalla dai ku ji haushin abin da ya same su. Wanda ko da musulmi ne aka ci su da wannan gurbin bai aiki ne aiki na sako bai kamata ka nuna bakin cikin kakai ba. wannan kuma wanda yake arne ina za mu je mu ina za mu saka mu ne uwa musulmi yaushe za mu waye shi wannan shi ne wayewa wannan shi ne za mu yi da'awa cewa wayewa maimakon wannan hali da musulmai yanzu suke ciki waɗanda su wannan fitina ta hau kansu kamar yadda suka san sunayen nan na 'yan gwal nan da kasashen da suke da kudaden da ake biyan su in ka tambaye shi sunayen wasu sabon manzon Allah bai sani ba irin waɗannan mutane galibin su wani ka ka tasira shi ma ka ce ya gaya maka sunayen kulafa'ur rashidin guda gudun nan bai kai su ba kace abubakar umar usman ali shine kulafa'ur rashidin bai kai su ba wani man yace abubakar sunan wane ne wata kila sai ce ma sunan wani annabi ne zamanin da saboda bai san masa haji ne na manzo ba zai ce sunan annabi ne shi ya san suna ne na wani mutum mai daraja saboda haka zai ce na sunan annabi ne sai ce annabi abubakar ko annabi umar saboda jahilcin sa amma za ka in shi ka tsara shi ka tsare shi a gaba zai iya kirga ma sunaye ɗan wasa ɗan bon to yara ƙanana ma za su kirga ma daga ashirin zuwa sama amma sunan ku da kawo rasulun lokacin da su wane ne al'ashara mubashira bil janna sabon da lokaci guda mai zo ya mutu bisar aljanna su wane ne bai san su ba kai ka ce maka ma su wane ne matan manzo matan manzo nawa ne bai sani ba ballan nan ma ka so bai kirga su ɗaya bayan ɗaya daga farko Aisha na biyu Sauda ya kirga su har zuwa ƙarshe maganin wannan ma babu su ballan ta yi ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam duk bai san su ba amma sunan har lafiya ɗaya bayan ɗaya zai kirga ma su har zuwa sama kuma a haka muke so mu musulmi mu ci gaba a haka muke so mu musulmi kuma mu ci nasara a kan abokan gaba na wannan a lokaci ya yi musulmi umuman kada su shagalta kada su shagalta da abin da ba zai amfane su ba duk abin da ka san ba zai amfane ka ba sai kanka ba zai amfani ɗan uwanka musulmi ba ba zai amfani addininka na musulunci ba to ka nisance shi ka nisance shi tun daga na Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi harshenka ya tambayi kafanka ya tambayi dukkan gabanka menene suka aikata me ka aikata da su su ba shi amsa dalla dalla tun daga nan wannan kai wa da wannan abubuwa kai abin da zai amfane ka zai amfani ɗan uwanka musulmai ko kuma abin da abin da kuma ba za ka yi nadama ba a nan gaba to a nan a nan nau'o'in fasadi da ya yaɗu cikin wannan al'umma da waɗanda muka faɗa da waɗanda ba mu faɗa ba ga baki ɗaya su ne suka janyo wa wannan al'umma ɗin fitina shi ya janyo musu rashin cin nasara a kan abokan gaban su shi ya janyo musu lala lalaci shi ya janyo musu talauci da fari da duk jinkuru da ayyuka suke ciki kamar yadda ayoyin da muka fara fassara su suka bayyana mana haka menene halli yan uwa musulmai halli shine mutuba zuwa ga Allah waɗannan nau'o'in kaba'ira ɗin da ya yaɗu cikin wannan al'umma mu yaƙi zukatanmu mu yaƙi zukatanmu mu mutuba zuwa ga Allah mu bar su muna ganin abin yana da wahala za mu zo mu samu abin ya zo mana cikin sauki saboda zuciya ya kansa ake ya kansa ake kamar yadda ake yaƙi da makami in ya umarce ka da wani abu mai mara kyau ikin aikata wannan abu ko da ma wannan rashin aikata wannan abun yana damun ka ciki gobe ma ya umarce ka da wannan abun ciki jibi ma ciki to ba ta za ka ga cewa abin ya zama maka normal kai wannan abu ma rashin yin ma kai wani abu ne ka saba da rashin yin sa saboda haka ganin abubuwan da suka yaɗu cikin mu na alfata na kaba'ira mun sarkan su wani abu ne mai sauƙi ga wanda ya yi niyyar ya sauke ta zuciyarsa amma ba za mu bautar zinace zinace ba da luwaɗi da cin riba da ƙarya da zuba da sauran nau'o'i na kaba'ira wanda kowa ya aikata abin da ba shi da kyau ya san ba shi da kyau kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo ka'ida yake cewa wal ismu yake ma haka fi nafsi nafsi wa karida an yasali alaihi nas in baka san menene abun zunubi ba ga ma'auni da manzo ya baka duk abin da za ka yanke za ka aikata shi kana taraddudin aikata shi cikin zuciyarka kana shakka taraddudin aikata shi cikin zuciyarka kuma za ka so mutane su san wannan abin da za ka aikata shi wannan abin da ne an gane wannan abin zunubi ne wannan ma'auni ne babba wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu an gane shi ba wanda yake karta misali yana zaune yana karta to in abokan ka ne da su da tare suke wannan karkan bai gane shi ba amma wani mutum sa haka ko wani malamin sa ya zo zai wuce ko ka ga ya dan sa karkan maka yana son kunya ma'ana baya so a sani tunda ba ka so a san wannan abu da kake aikata wata wannan abin zunubi ne haka duk abin da zaka aikata kana karka ce zuciyar ka to wannan abin zunubi ne wannan ma'auni ne babba da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana dan mazinaci baya so a gaishe yana zina jenuwari baya so a gaishe yana duwari matsalaci shi matsalaci ne amma baya so a ce ƙarya take mai cin amana mai cin amana ne baya so a ce masa mace amana haka mai samu alkawari haka dukkan nau'in zunubi da za ka aikata duk da yawan zunubai ga wani ma'auni da mai zai ba duk abin da ba ka so a gaya maka duk abin da ba ka so a zarta kana aikatawa duk abin da kake shakka a kan aikata shi da wannan abin zunubi ne ka duba ka bari tun kana da sauran lokaci akwai lokacin da za ka bukata a baka sakan daya sakan daya saboda sakan nan a lokacin yana da muhimmancin da shi a gonka don aka baka wannan sakan nan ka raya a zuciyarka cewa ka duba suka ne ka kwaci da raba ta an gare ka yi rayuwar da sannan kuma ka shiga aljanna ko wannan sun nan ba za a ba ka shiga ba za a ba ka su ba ballantarin ka ji cewa a ranka ka su ba lokaci ya wuce ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Allah ce kan daya minti daya ba zai baka ba a lokacin da ajali ya shiga za a ɗauki ranka kana so ko ba ka so sai an ɗauki ranka kuma za ka mutu da waɗannan zunubai in ka mutu da wannan zunubai kuma ɗayan bayan ɗaya ba sai za a tambaya ba da kanka waɗanda suka aikata zunubai za a tambaya kuma ya yi imani bayan da za ka yi da kai ba. Kun ga kenan mu mutane mun zama to mu musulmai kamar dabbobi muna aikata zunubi da mu san zunubi dan kuma mun san zunubi ba ma ce ba kuma mun san duk musulmin nan da ake cikin nan zunuban mu ne suka janyo mana kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma asabakum min musibatin shadi ma kasabat aydikum inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to ɗan uwa musulmai lokaci kada ya kore mana muna da sauran lokaci da duk mutumin da yake da ransa to yana da sauran lokaci duk irin nau'in zunubin da ka aikata na dama a yanzu kana da rai a raye kake ko ka gode wa Allah kana da lokaci sai dai kai ku yi amfani da wannan lokaci lokacin da kuma zai amfani ka shine ka tuba ka dawo Dakin da kana ɓata lokutanka lokacin sallah yana wuce ma kana kallon set line lokacin sallah zai wuce ma kana kallon ball ko kana karta a dawo a dawo ya kasance kayi watsi da waɗannan abubuwa duk lokacin da aka yi kanin sallah za a ganka cikin sallah kana yin sallah a kan lokaci kana yin sallah cikin jami'i a cikin masallaci ba a ganin ka a wurin da ake zama ake cin namun mutane ba a ganin ka a wuraren da ake fasikanci ba a ganin ka a wuraren da ake karta ba a ganin ka a filin bol ko gidan bidiyo da ake kallon bol duk waɗannan abubuwa ka kasance ba a ganin ka a wannan wajen ka kuma ka waka ka koma yin sallah a kan lokaci cikin jami'i ka koma yawaita nafin cikin jirinka da ranarka saboda lokacin da za ka yi amfani da shi domin lokacin da kada ya kure ma ka kasance kana cikin waɗanda su da yin azumi na nafila litinin da alhamis kowane lokaci ka kasance kana cikin jikin da aka ce za a yi karatu ka kasance kana watan duk wurin da aka ce neman ilimi ne na addini ka kasance kana watan duk lokacin da addini musulunci ya bukaci wani abinka ko ya bukaci ko kanka a shirye kake ka ba da abin da addini ya bukata a wajenka a shirye kake ka ba da rayuwarka da kanka ga addini musulunci in kuɗi ne da kai in wani abu aka bukata na addini musulunci a shirye kake kuɗin kama a shirye yake da ku gaba ɗaya ku aiwatar da kanku in taimako ne kana ciki duk wani harkar addinin musulunci kana ciki sannan kuma duk abin da yake samun ɗan uwanka musulmi a duniya ka ji cewa kai yake samun ka sanin ne za ka zo ka yi watsi da waɗannan abubuwa ga baki ɗaya dan a yau idan a yau aka zo Allah ya kaddara in a yau aka ce misali duk ranar da aka yi gobara aka yi gobara misali a gidan ina ba na tsammanin Allah ya kiyaye ba fata ba ba na tsammanin a wannan ranar za ka zauna shekarka ba na tsammanin a wannan ranar za ka je gidan bol ko gidan bujo ba na tsammanin za ka yi haka to ka ji cewa akwai ɗan uwanka musulmi da ake miki gobara kullum ma dama kahin ka damu da abin da yake samu shi to ba za ka iya zuwa gidan ball ko kuma wasannin karka ko ayyukan banza ba a lokacin da kuma ka san da abin da ake nufi ma dama ka damu da shi dan tabi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake musulmi da musulmi yake kamar tubali ne na biyu yanda kuma laka ya haɗa tsakaninsu haka suke tubali da tubali na gini ka kasanta lata ya haɗa tsakanin su da abin da zai raba su to haka musulmi da musulmi su to ma dama ka damu da abin da yake samu su kamar yadda in a gidanku ne aka yi gobara ba za a danka a gidan karda ko jin wasannin banza ba to haka nan ka sani daidai da abin da ya same ka ne abin da yake samu ɗan uwanka musulmi ka zauna kai abin da zai amfani kanka kuma zai amfane su da kuma hanyar da za ka yi ka tunani wai me za a yi ne a yanzu mu musulmi mu fita a cikin wannan ƙarfi me za mu mu musulmi mu ta cikin wannan gwamnati wani irin gudumawa ya kamata mu ba wa addinin musulunci don mu fita cikin wannan hali ya kasance kullum tunaninka haka ne an gane alal misali irin musahama da irin su mulla umar suka bayar in ka ji labarin abin za ku yi mamaki za ka yi mamaki kwarai da gaske ka ji labarin yadda suka taso da kuma irin yanzu ɗaukaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su za ku yi mamaki duk waɗannan mujahidin na duniyan nan mutane ne kamar kai mutane ne kamar kai kuma zuriya suka samu daga Allah suka fuskanci wannan harka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su da domin haka yan uwa musulmai wannan tunatarwa ce wannan tunatar wannan tunatarwa ce wanda da Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka zukatan yan uwa musulmai da wannan tunatarwa da Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mutane da dama Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryatar da wasu bayan Allah zai shiryatar da ɗan uwa musulmai su faɗaka su san irin hatsarin da suke ciki su san irin shirin da abokan gaba suka shirya musu kada su ji cewa abin yana faruwa ne a Falasini ko yake faruwa a Indonesia ko yake faruwa a Afghanistan ko Iraki da makamashin wannan kada su ji cewa haka abin su wuraren da waɗannan masifu da kusurkini da kusurkuke da kuma makirci na yahudu da nasara ya same su su ma wurare ne kamar ku da ba ta tunanin wannan abu zai zai same su sai ga su nan suka wayi gari a cikin wannan halin an gane a yanzu wannan maganar da muke ciki a halin yanzu kano gari ne babba shahararre a cikin nigeria yanzu haka kano tana cikin sakon kuma mu tana cikin takunkumi in kai dan kasuwa ne ka je ka tattauna da manyan manyan dan kasuwa akan ka ji me yake gudana yanzu akwai akwai hanyoyin da kanawa suke odan kayayyaki a duniya na kasuwanci yanzu waɗannan hanyoyi da baki ɗaya an kirkushe musu kasancewar kano an saka su sahun sahun wuraren da ake kiran su cewa wurare ne na horar da 'yan ta'adda duk wani babban ɗan kasuwa a kano in ya ce wani in ka je ka tambaye shi za ka zai gaya masa yana cikin kunci yana cikin yaya yake yaya zai yi wasu ma daga cikin kasuwa a kano sai ta nijar ko ta wani suka kasu suke shigo da kawo kayayyaki duk an ja su wanda kenan abin ya fara shigo mana kenan muna wani kuma zai shigo mana muna cikin gabana a lokacin da ana shirin karya mu ana shirin a yaƙe mu ko ta wani hanya a lokacin mu kuma gafalallu muna cikin kafan Allah muna cikin jikintunu muna cikin abubuwa da dama ba ma tunanin yaya za mu yi mu bauta wa Allah mu gyara halaye halayen mu domin shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana wallahi tallahi waɗannan azzalumai tun daga sama har zuwa ƙasa waɗanda suke cutar al'ummar nan da danniya ba sa ba su haƙoƙinsu in za su koma da Allah ku bar su jijjiga ku bar gishu a cikin harkokin kasuwancin ku dawo ku yi biyayya ga Allah ku bar dillon wurin sabo da kuke ku shiga wallahi tallahi ba su isa su zalunce ku ba su isa su danne ne kirkin ne Allah zai yi maganin su a lokacin da ku kuma kuna ma kwance kuna barci Allah zai gama yin ainihin maganin su sun kuna ganin Allah subhanahu ta'ala sun gagari Allah ne in Allah ya so a yau din ne kafin gari ya waye duk wani azzalumi ka san nan tun daga sama har kasa ba wanda zai fara da ranka in Allah ya so duk wanda ya san shi azzalumi ne za a wayi gari an ce kun ji labarin cewa kawai duk gawo duk sun mutu gaba cikin Allah ba shi da yin haka yana da yin kuma yin sa ya kyale su abin da ya sa ya kyale su halayen mu ne kamar yadda muka yaɗa fasadi bayan kasa muke saba masa ku bari ya bari mu shi ma waɗannan azzalumai su gana mana azaba wannan shi ne wani asaba kun yi musibati kai ma kai ka bata aiki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara lokaci yayi a tuba daga cikin zunuban da ake aikatawa lokaci yayi da a san irin makircin da yahudu da nasara suke shirya wa musulman duniya da basiya har abin ya fara shigo muku kun kuna jin cikin isu kuna jin motsinsa ya fara shigo muku lokaci ya yi a dawo a dinga kula da ibada sallah na tilkulu cikin dare na tilkulu na azumi a kaurashi wuraren sabo a dawo wuraren bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai siya wannan al'umma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka tunatar zai yi tasiri cikin zukatan mu da zukatan waɗanda muka tunatar da zukatan waɗanda suka halarta da zukatan waɗanda da Allah za su saurara mazanmu da matanmu da samarinmu da tsofaffinmu Allah ya shige mu a ƙarfi a taƙaice saboda munasaba kamar yadda muka bayyana mun tsaya shi ɗan mu musulmi a malam Musa murnan Allah subhanahu wa ta'ala ya cika masa da addininsa ya kasance yana ya shiga sahun waɗanda suke ma'aurata wannan ni'ima ne babba muna kaya shi murna Allah ya albarkaci a wannan aure da yayi Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah a zuriyarsa ya saba mana ma'addatan Qur'ani masu ilimi waɗanda kuma za su yi wannan addinin musulunci aiki kuma abin da za mu yi nasiha zuwa gare su shine na farkon su shine ya tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala ya san da cewa wannan wata amana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya danka masa dan manzo sallallahu alaihi wa sallama a hutubatul wada yayi magana akan mata yake cewa wasiqun bin nisa'i khaira yake ina maka wasiyan alkhairi akan mata yake cewa amana ne Allah ya danka muku wannan amana kuma ku rike shi ku kula da shi amanan da idan ba ku rike shi ba Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku gobe kiyama don haka muhimmancin kula da iyali da tarbiyyantar da su tarbiyya na musulunci da karantar da su addini da ciyar da su da abin da ka samu za ka ci da kuma tunatar da su abin da za ka tufatar da kanka da nema musu wurin da za su zauna ka kare musu mutunci da tsare su a gida da hana su yawace yawacen banza da kuma hana hana fitansu a lokacin da ba su da isasshen kaya na hijabi na rike kuɗe su waɗannan abubuwa da baki ɗaya haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura maka shi haka nan idan Allah ya arzuta ka da yara haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura maka ka tarbiyyantar da su tarbiyya na musulunci ruhuwan nan da ya kwaci da yawa